بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر وانقدار العظيم رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا إنك الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر وتأتي في بنظرة تأتي لنا بالزفر باب ما جاء باب أبن بيزو fi salati qablal magharibi cikin mutum ya iya yin sallah bayan rana ta faɗi an yi kiran sallar magariba kafin a tada iqama yana da lokaci wannan an so ne ba wajibi ba ne dama abin da aka hana sallar nafila tun daga la'asar har zuwa rana ta faɗi amma yanzu rana ta faɗi har an yi kiran sallar magariba to shikenan ya iya yin nafila inda lokaci in ba saboda da an da liman ya fito an ta da iqama to ba zancen wata nafila kuma haddathana hannadu hannadu ya zantar da mu haddathana waki'u waki'u ya zantar da mu an ka hamasu bin al-hasan daga hamasu dan hasan an abdullahi bin buraidata daga abdullahi dan buraidata an abdullahi bin mugafalin daga abdullahi dan mugafalin عن النبي صلى الله عليه وسلم شيكم يا كرأة دقاء النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم عشي بين كل آذانين بين كل آذانين صلاة tsakanin kiran sallah guda biyu akwai sallar nafila liman sha'a ga wanda ya so ma'ana kiran sallah guda biyu tsakanin kiran sallah da iqama duk in an yi kiran sallah kafin a tada iqama to mutum ya iya yin nafila wanda ya so ita asuba da as-salatu dama tana da nata idan an yi kiran sallah as-salatu khairun minan nawm as-salatu khairun minan nawm Allahu akbar la ilaha illallah za a tashi a raka'a biyu ta raka'atan al-fajr ta raka'atan al-fajr to yanzu idan an yi kiran sallah azhar idan mutum ya so kafin a tada iqama ya iya tashi nafila raka'a biyu idan an yi kiran sallar la'asar kafin a tada ikama idan mutum ya so ya iya yin tashi ya yi nafila raka'a idan an yi kiran sallan magariba kafin a tada ikama in mutum ya so da lokaci ya iya yin nafila raka'a idan an yi kiran sallar isha kafin a tada ikama in yana da lokaci in da lokaci mutum ya iya yin nafila raka'a duk dai tsakanin kiran sallah da ikama in an garatar lokaci kuma abu karkace hadisi ya faɗi haka liman gashi ya zo ya tsaya an so mata da ya kama ka tashi zaka ce zaka yi nafila annabi ya hana in dai liman ya tsaya wajen limanci aka fara ta da ya kama nafila ji a barci ko raka a tanin fajir ne a barta a yi sallah asuba ka rama ta daga baya bare kuma wannan nafilfulu na an so ne ba wai wajibi ba ne to tun da dai tsakanin kiran sallah a zahar da iqama akwai nafila guda biyu tsakanin kiran sallah la'asar da ikama akwai nafila guda biyu to sai turmuzi ya kafa babin a iya yi ma sallar magariba to kaga ita ma tsakanin kiran sallah da ikama inda lokaci a iya yin nafila raka'a biyu haka kuma tsakanin kiran sallar isha da ikama inda lokaci a iya yin kiran sallah raka'a biyu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce liman sha'a ga wanda ya so wannan wanda ya so dai ba wai ba wai farilla bace ba wai وفي الباب أو أن باب أن عبد الله بن الزبير أنكر إيرن سرق عبد الله بن الزبير قال أبو إيسى ترمذي حديث عبد الله بن المغفل حديث أن عبد الله بن المغفل فكان كون كرا صلى بإقامة ummutin ya so ya iya yin nafila raka'a biyu hadisun hasanun sahihun hadisi ne kyakkyawa ingantacce wa qad iktalafa ashabun nabi sallallahu alaihi sahabban manzon Allah sun yi sabani fi salati qabla al-maghrib cikin nafila kafin sallar magariba falam yara ba a zo mu salata kamlar magaribi wayansu sahabban suka ce mu ba mu ga wannan ba magariba kawai ba wani zancen nafila idan an yi kiran sallah kawai liman ya shige tunda ba ta da wani yalwataccen lokaci idan an yi kiran sallah kawai liman ya shige ya sallah da mutane sai bayan an idar da sallah magariba din mutum ya tashi kuma ya nafila raka'a biyu to wa ya an gairu wahidin an rawaito kuma da ba mutum ɗaya ba min ashabin nabi sallallahu alaihi daga sahabban manzon Allah annahum kanu yusalluna qabla salatil maghribi rak'atayn kuma an rawaito ba daga mutum ɗaya ba su kuma in sun gada lokaci su kuma suna yin nafilan tsakanin kiran sallah din da ta da iqama da iqama din bainal azani wal iqamati tsakanin kiran sallah da iqama wa qala ahmad ahmad bin hanbal yace wa ishaq da ishaq ibn rahawai in sallahu ma fa hasan in mutum ya sallace su to yayi wa hadha indahuma ala al istihbab amma daga sahabban tun daga annabi sallallahu alaihi wasallam har sahabban har malaman duk sun ce an so ne ba ba wai dole ba ne yau babu ma ja wannan babi ne cikin abin da ya zo fiman adraka raka'atan cikin mutumin da ya samu raka'a ɗaya min al'asari ta sallar la'asar kafin rana ta faɗi bai tashi daga bacci ba sai la'asar ta yi likis da gudu da gudu da gudu ya alwala ya kama ruwa ya yi nafila ya tada sallah ya yi raka'a ɗaya kenan rana ta shige gaba gida to ya samu la'asar ko kuwa bai tashi daga bacci ba sai rana ta kusa fitowa da gudu da gudu ya tashi ya alwala ya komai ya zo ya hau sallah asuba ya yi raka ɗaya kenan rana ta bullo to ya samu asuba kamar wanda ya a lokacin asuba ne amma fa ga mai larura to ma ja'a abin da ya zo fiman adraka raka'atan cikin wanda ya riski raka'a min al-asr ta sallar la'asar qabla an tagaruba shamsu kafin rana ta fadi حدثنا إسحاق بن موسى إسحاق بن موسى بن تدمو الأنصاري ومسلم مدينة حدثنا معن معن يا بن تدمو حدثنا مالك بن أنس إمام مالك بن أنس يا بن تدمو عن زيد بن أسلمة daga zaidu ɗan aslama an ada ibn yasari shi kuma ya karɓa daga ada ɗan yasari wa an busiri bin sa'idi da kuma ruwaya daga busiri ɗan sa'idi wa anil a'araji akwai kuma karɓansa daga mala a'araji yuhaddisunahu dukkansu sun zantar da shi an abi hurairata su kuma duk sun karba daga abi hurairata annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam annabi ya tsaya da amincin Allah tabbata a gaishe kala ya ce man adraka min as-subhi raka'atan wanda ya riski raka'a ɗaya tak sannan rana ta fito sallah asuba qabla an tadlu ash-shamsu kafin rana ta fito faqad adraka subha ya riski asuba yayi sallah da asuba wa man adraka min al-asr wanda ya riska daga sallar la'asar raka'atan raka'a ɗaya tak قبل أن تغرب الشمس كافرانا فقد أدرك العصر يا رسي صلى العصر وفي الباب أو أن باب أن عائشة أنكر إلهم أن حديث لك سيدة عائشة قال أبو إيسى ترمزي حديث أبي هريرة وأن حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح حديث نيك كاوى إن قاتتشي وبه يقول أصحابنا صحابهم معنا معلمان حديث دعكا وأن فيك والشافعي ودا شافعي وأحمد دا أحمد بن حنبل وإسحاق دا إسحاق wa ma'ana hazal hadisi ma'ana fassara wannan hadisi inda hum wajen malamai li sahibul uzri ga mai uzri ba haka kawai mutum ya zauna a idansa biyu ba ai mun karanta ba sakaci ga mai bacci sakaci dai wanda idansa biyu ya ki yin sallah har lokaci ya fito wa ma'ana hazal hadisi inda hum li sahibul uzri ga mai uzri mislul rajuli kaman mutum ya namu an salati ya bacci bai sallar la'asar ba auyansa hako ya manta kama ya manta bai yi ba fa yasta yake zo in mai baccin ne ya zama bai farka ba sai da magariba ta kusa ko bai farka ba sai da rana ta kusa fitowa ko ko wanda ya tun ya manta ta din ne bai tuna ta ba sai magariba ta kusa ko bai tuna ta ba sai rana ta kusa fitowa wa yazkuru inda tulu'i shamsi in ta asuba ta ya tuna ta kafin rana ta fito ko ya tashi daga bacci ko ko ta la'asar ce inda gurubi ha wajen faduwar rana to yayi wannan to shikenan wato wannan ba komai ya yi sallah asuba a lokaci idan kwa rana ta fito to yanzu sai ya ramuwa amma fa ramuwan mun karanta yanda yake yin ta asuba din nan a lokacin asuba haka zai yi ta to hafizu ya faɗa shine askalani ice malamai ba'arin su ya ciro malamai sun haɗu akan bai halatta ba ga wanda ba shi da uzuri ya jinkirta sallah har ya zama lokacin ta ya kawo irin wannan da ake faɗa babu ma ja babun abin da ya zo kenan filjam'i cikin haɗawa bainar salatai a iya haɗa salloli guda biyu fil hazari kuma a zaman gida dama haɗa salloli guda biyu a wajen tafiya karatu duk zai zo da su annabi sallallahu alaihi wasallam wani zubin kafin a tashi tafiya idan azahar ta kusa to sai a bari azahar in ta yi to sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya jawo la'asa sai ya hada azhar da la'asa sai a sallace su gaba daya sai a hau ai ta tafiya ai ta tafiya ai ta tafiya har sai magariba ta yi idan farkon magariba aka sauka to sai annabi ya haɗa magariba da isha tafiya kenan to kuma sai a yi ta abinci a yi abin da za a yi to kuma sai a tashi a yi ta tafiya a yi ta tafiya har asuba idan kuma tafiya ta yi nisa ba a tsaya ba ba a tsaya ba ba a tsaya ba a tsaya idan kuma an fara tafiyar da azhar ba ta ba to sai annabi ya batta sallallahu alaihi wasallam ai ta tafiya ai ta tafiya ai ta tafiya har sai an je wajen la'asar la'asar ma ta yi likisto sannan sai a sauka sai a yi la'asar din sannan a yi shi dai matafi yana da sauki ya sauke ya sauƙaƙe wa matafi ka gani sallah ne hudu ma sai aka yanke ma guda biyu aka ce ya dinga yin guda biyu amma wani zo za ga an shiga mota ana saurin tafiya ko ana abu yan ba ni na iya direba tsaya kaza kaza kaji ana ta rigima a cikin mota kaza kaza to an ce barna babba fasadun kabirun barna babba alimun mutahaddikun malami mai ke haddin Allah wannan barna ce babba dan za a yi koyi da shi a ce ai malam wani ma yana yin kaza kai kafa malam wani sani to kaga barna ce babba wa akbar minhu wanda yafi wannan malamin barna jahilun mutanassifu jahili mai ibada shi kuma da yawa zai dau wani abu idan ba a yi ba wani ya zo zai ɗebi ruwa a randan masallaci sai ya rike kofin da hannun hagu zai sa kenan wani datti da ya zo da gudu na kakka ɓata ruwa kakka ɓata ruwa a yin kaɗi ba da hagu wannan ruwa ya ɓaci Allah sarki to ka gani bawan Allah shi zai zaci wannan ma'ana ibada ne to ka gani to a to amma wannan wajen tafiya kenan to amma yanzu ga kuma cewa annabi ya hada ta a zaman gida ba tafiya ake ba ba komai ba حدثنا هنادي هنادي يا بنت الدم حدثنا أبو معاوية أبو معاوية يا بنت الدم عن الأعمش يا كرادة جمال أعمش عن حبيب بن أبي ثابت شكنا كرادة حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير شكنا كرادة سعيد بن جبير عن ابن عباس شكو سعيد بن جبير يا كرادة عبد الله بن عباس قال عبد الله بن عباس يجي جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يراد أمنش الله ثبت أجريشي ya hada bainar zuhur wal asr tsakanin azhar da al'asr wa bainal maghrib wal isha ya hada tsakanin sallar magriba da sallar isha bil madinata a madina min gairi kaufin ba tsoron komai ake ji ba wala madarin ba wai ruwa ake yi ba kare yanzu idan aka ga hadiri ba kirin ya taso kuma ana tsoron da an idar da sallar la'asar dinnan azhar dinnan ba za a iya dawowa la'asar ba ruwa zai yanke hana to sai a hada ta ko in aka idar da sallar magariba din mutane suka watse to ruwa zai hana su dawowa su zo su yi sallar isha to shikenan sai a hada su duk gaba daya to kuma ko da hadirin ya washe sannan isha ta ba komai sallar su ta yi ba za a tsara maimaitawa ba to haka ne to ita ko sallar asuba idan ruwa ya ruwa halla dan ya iya kukutawa yanzu ya kiran sallah ana yin ruwa to wajen hayya wajen hayya alal salati hayya alal falahi ku taho wajen sallah ku taho kar ya faɗi haka ya ce sallu ala rihalikum kowa ya salla a gidansa sallu ala rihalikum kowa ya salla a gidansa haka in sanyi ya sanyi lokacin da ake cewa jaura ko lokacin da kankara take zuba idan mutum ba zai fitowa zai yi wuya to shi ma nan ladan ya iya cewa sallu ala rihalakum kowa ya sallah a gidansa ba laifi ladan liman da ladan da su zo su da sallah da wanda ya iya kokarin fitowa ya zo ya bi su su ko to wannan diya to amma kuma gashi yanzu annabi sallallahu alaihi wasallama wannan hadisi ya hada sallah azhar da la'asar ya hada sallan magariba da isha ba tsoro ba ruwa din duk gabaki da ya hada su qala sai yace faqila ibn abbas sai aka ce da abdullahi dan abbas ma arada bi zalika ne annabi yake nufi da haka ya hada sallah azhar da la'asar ko ya hada sallar magariba da isha ba tsoro ba ba ruwan sama ba ba tafiya ba me yake nufi qala arada allah ya hurija ummatahu yana so kai ya matsanta wa al'ummarsa idan wani larura ta taso ba kullum ba idan wata larura ta taso to ba laifi a yi a gama wannan abu mutuwa ce ake hada ta ake komai har lokacin wannan sallah ya shige ba komai a hada ai komai ba laifi a iya hada zahar da la'asar ko kuma a iya ko kuma wani taro ne wanda taron bai yanke ba har wannan sallah ta fita ta je ta haɗu da wannan ba kullum ake yin sa ba larura ce ta kawo yana da amfani ga musulmai ko yana amfani ga ƙasa ko yana amfani da kowa ba laifi a iya haɗa sallolin nan guda biyu duk da baki ɗaya ko kuma galibin wa'yansu jarrabawa sai ka ga lokacin da za a sata lokacin sallah ne to- to musulmi ya yi wannan jarrabawa don ya yi karatu ya zo ya amfani musulunci da shi ya yi wannan jarrabawar har a gama sai ya ɗau wannan sallar ya haɗa ta da ta gaba ko ya jawo wannan sallar ya haɗa ta da ta baya saboda wannan hadisi annabi ya yi haka ne don kai ya matsantawa al'ummarsa sallallahu alaihi wasallam hadisun sahihun kuma hadisi ne ingantacce wa fil babi a wannan babi an abi hurairata an karbi irinsa daga abi hurairata shi abu hurairata ba rawaito shi ba yanda abin yake hadisin da aka karba daga abi hurairata mai sharhi yake cewa turmuzi bai faɗi darajar wannan hadisi ba amma hadisi ingantacce ne imamu malik ya rawaito shi a cikin muwaɗarsa ahmadu bin hanbal ya rawaito shi kai duk ma masu littattafan nan guda shida da duk sun rawaito shi ruwaya da ake cewa turmuzi ma a- a- abu hurairata ma ya rawaito shi ita ce ruwayar eh, wa- ita ce ruwayar shakiki abdullahi bin shakiki abdullahi dan shakiki ya ce kaɗa bana ibn abbas abdullahi dan abbas ya yi mana wa'azi nan ba hudu ba sallah ba ce ya yi mana wa'azi yau ma wata rana ba adal asiri bayan la'asar ya fare mana wa'azi kamar yanzu a ce ko lacca ko menene wa'azi ne hatta garubatun shamsu har rana ta faɗi yana ci gaba da wa'azinsa wa badatun nujumu har taurari da suka fito waje alan nasu ya kula mutane suka dinga cewa as-salatu salat sai a ce da malamin mana sallah sallah as-salatu salatu sallah mutane ana gaya masa haka as-salatu salatu sallah sallah qala sai shi shakiki ya ce fa ja'a rajulun min bani tamim sai wani mutum ya tashi shi bai iya hakuri ba daga bani tamim la yaftur wa la yansani ba abin da ya hana shi zuwa kusa da Abdullahi dan Abbas din kuma wani abu ya tare shi ba har ya zo kan Abdullahi ya ce malam wa'azinka ya isa sallah ka tashi kai mana sallah magariba ga yanzu isha ma ta yi ga yanzu isha ma ta yi faƙala ibn abbas sai an abdullahi na abbas ya ce a tu'allima ni bi sunnati ni za ka sanar da ni sunnan manzon Allah la abalaka kai can ka ma'ana baka isa wannan ba ai ka san duk abin da zan yi na zo na da annabi sallallahu alaihi wasallam sai da naga annabi yayi irin wannan zan yi sun maƙala sai abdullahi dan abu ya ce ra'aitu rasulullahi na ga manzon Allah jama'a bainar zuhur wal asr ya hada tsakanin sallar azhar da sallar la'asar wal maghrib wal isha ya hada tsakanin sallar magriba da isha qala abdullahi bin shaqiq abdullahi dan shaqiq ya ce fa haka fi sadari min shay'in sai na ji zuciya ta fa wani dan abu ya shiga ban yarda da wannan karatu kaɗan ba fa a taito a bahu rerata sai na zo a bahu rerata na ce kaji abin da ya faru sai ce me ya faru kaji kaji abin da abdullahi dan abbas ya ce sai ce sadaka matsalat wallahi yayi gaskiya muna nan aka yi waɗannan abubuwa da da ya faɗa wallahi sadaka yayi yayi gaskiya to shine ma'anar wakil babi an abi hurairata shi abu hurairata kasgata magana yi kala abu isa tirmidhi ya ce hadisi ibn abbas wannan hadisi na abdullahi dan abbas kad ruwiya anhu bi ghairi wajhi an rawaito da irin ma'anar ba da irin wannan karatun ba rawahu jabir bin zaid jabir dan zaid ya rawaito wa sa'id bin jubair da sa'id dan jubair wa abdullah bin shaqiq al-uqayli da abdullah dan shaqiq al-uqayli da su rawaito annabi sallallahu alaihi wasallama ya hada sallah azhar da la'asar ya hada magariba da isha a madina ba tsoro ba rashin lafiya ba tafiya dukkansu hadisansu ya rawaito وقال روي عن ابن عباس أنا رويته daga dan Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah gairu haza ba irin wannan ba حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري حدثنا مؤتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن إكرمة عن ابن عباس daga عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم daga manzo Allah قال عبد الله بن عباس yace man jama'a baina salatayn duk wanda ya hada tsakanin salloli guda biyu mun gairu uzurin ba da uzuri ba faƙad a ta baban min abuwa kaba'ir ya zo ƙofar zunubi to kaga yanzu shi kuma wannan hadisin da turguji ya raba shi ma'ana haɗawar sai da urdu wani taro ne mai amfani sauka karatu ne ko wani taro dai mai amfani wanda a za ga wani zuwa in ana wani abu har sallah ta kukurce har ta tafi kusa da uwata to shikenan da an tashi sai a haɗa wa'annan salloli guda biyu tunda ba kullum ake yin wannan ba ko wani taro ne a majalisa in dai abin da zai amfani ƙasa ne ko ya amfani al'umma in dai an sa shi a lokacin kuma ga sallah ta yi to kuma ga duk waɗanda ba musulmi ba suna zaune to kan musulmi su fita annabi ya ba su kofa sallallahu alaihi wasallama kar wani ya ce kishin addini kaza kaza kaza kai a ce fadda a'a kan musulmi su fita su zauna a yi taron manzalla ya ba su lokaci akwai lokaci da yawa sai su haɗa ta a tunda ba kullun ake yi ba tunda ba kullun ake yi ba kala abu isa turmuzi ya ce wa hanashu haza hanashin da ya rawaito wannan hadisi huwa abu ali rahabi shine abu ali rahabi huwa husayn bin qais shine husayn dan qais huwa da'ifu rauna ne inda ahli hadisi wanda ya rawaito cewa duk wanda ya hada salloli guda biyu ba uzuri ya je kofar zunubi babba ba wancan hadisin da muka faɗa ba shi ko wancan hadisi ne ingantacce kyakkyawa kabka abin ya kuɗe mana da afahu ahmadu ahmad ya raunana ko had ko ingantacce ne ma bai sai ya taɓa wancan ba sai dai ya zamanto yana fassara wancan ne bare kuma rauna ne ahmad ya raunana shi wa gairuhu da wani wal amalu ala haza aiki akan haka yake inda ahadul ilmi nan ga malamai Allah ya jama'a bainar salatain kan mutum ya hada salloli guda biyu illa fi safari sai a tafiya au bi arafata ko a arfa haka wa'in suka ce war kasa ba abu ahli ilmi fa malamai suka ce a ba hadisi sahihi suka sauƙaƙa min tabi'in daga tabi'ai fil jam'i cikin hadawa bainar salatain ga salloli lil maribi ga mara lafiya shi mara lafiya idan an ga gashi ko za a shigar da shi ɗakin tiyata ko za a ya iya haɗa sallolin guda biyu ko saboda ka a shiga kuma a yi wannan ko ko dai wani hali ya zo da ya iya shi an man sauki ko bi ya kula ahmad ahmad bin hanbal ya faɗi wannan wa ishaqu da ishaqu wa qala ba'd ahli ilmi ba'arun malamai kuma suka ce ya jima'u baina salatayn ya haɗa salloli guda biyu fil madari a cikin ruwa kawai idan ga ruwa yana zai sauka ko ana ganin zai sauka ko ya sauka ko an yi ruwan an gama gari ya yi duhu ya yi caɓi ya yi duhu ya yi caɓi to a haɗa sallolin guda biyu duk gaba gida wadda ya kuli shafi'i shafi'i yana kan wannan wa ahmadu wa ishaqu wa lam yara shafi'i shafi'i da ya gani ba lil marid ga mara lafiya an yajma baina salati mai haɗa salloli guda biyu wa zahaba jama'atu wa in su jama'a kuma sun tafi in yana la'ayin mace daga cikin shugabannin malamai ila jawazi zuwa halaccin jam'u a haɗa sallah fil hadari a cikin kana zaman gida jilhajati in bukata ta kawo liman la yadda ki zuhu adatan ba mutum ya ɗauki wannan al'ada ba ba komai in wani abu ya kawo to a haɗa salloli amma ka a rike shi al'ada wa huwa qauli ibn sirina malam ibn sirina yana kan wannan wa ashabu da malam ashabu min ashabi malikin sahaban imam maliku wa hakahu al-haddabi malam haddabi ya rawaito wannan magana anil qaffali daga malam kafali an abi ishaqa daga abi ishaq al-marwazi an jama'atin min ashabi hadisi daga malaman hadisi duk malaman hadisin da malaman hadisin ce ga karatu yanda ya zo mana mutum ya iya amma kai ya rike shi al'ada waktarahu ibn al-munzir dan munzir ma ya zabi wani wa yu'ayyiduhu zahirul qawl kuma zahirin fadin manzon Allah shi ya karfafa maganar wannan magana ta karshe arada Allah ya haruja ummatahu Abdullahi dan Abu ya ce manzon Allah yayi nufin ne kai ya kuntatawa al'ummarsa ka abin da cewa mu addinin mu mai kuntatawa ne mai kaza ne mai kaza ne falan yu'allilhu bi maradin annabi da da kafa hanzari da ko rashin lafiya ko sai mara lafiya ba ko wani sa'a ya ce idan kai ya wato mutunta al'umma sani Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam hadi ila sa'atin wa sallam ala rasulillah alhamdulillahi rabbil alamin